بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو سافيا لتنين شيء الشرين قوات الجماد الأولى جراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga makka zuwa madina 1437 wanda shi ya daidai da 29 ga ainihin wato watan februari 2016 miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu daga cikin jerin yi karatun littafin tarhisu ahkamil jana'izi wa bida'uha wallafar فضيلة العلامة المحدث العصر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أن أتكين أينهم واتو فصلي نقوم أين ما ليك من بياني دنقلي لأينهم واتو يد أكي يوم ممتشي وانكا wanda mun yi ta bayanan yanayin yadda ake ma ainihin wato mamaci wanka har muka kai zuwa ga ainihin wato matsala ta goma kenan ko matsala ta ainihin wato goma sha ɗaya a cikin ainihin wato wannan al'amari wato matsala ma ta goma sha hudu ne ko? ko ta sha biyar an gane wannan ko malam yana mana bayani dangane da ainihin wato abin da ya shafi yin wannan wanka mun tsaya yayin da malam yake cewa ya kamata ga wanda zai ma gawa wanka ya zamto cewa ya yi wannan aiki ne domin allah madaukakin sarki ya ba shi lada haka ne ko? muka ce wanda kuma dalilai da yawa a cikin alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni akan cewa lallai wajibi ne ainihin wato a kula da wannan saboda yayin da mutum ya wani aiki dan a bashi wani dan abin duniya ma'ana tun da ya fara aikin ma ya yi dama dan a biya shi to kaga waɗannan su ne waɗanda suke yin matuƙar yin asara Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu shi yasa Allah ta'ala ya faɗa mun kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah ta'ala yana kokarin bayyana mana irin wannan ainihin wato abu da mutane suke yi Allah yana cewa dukkanin wanda yake son rayuwar duniya da kyale-kyale na duniya ɗin to za mu cikan ya masa ladan ayyukansa da ya aikata tun a nan duniya a nan gidan duniya kam Allah zai masa sakayya ko ba za a rage masa komi ba sai an masa cikakken sakamako amma Allah ta'ala ce tun da aikin ba Allah ya nufata ba waɗannan su ne waɗanda ba su da komai a gidan lahira sun ta jahannama kuma dukkanin abin da suka aikata a nan duniya ya zama ɓatacce lalatacce kuma dukkanin abin da suke aikatawa shi ma ya lalace Allah ta'ala ya kiyaye shi ne ma da ya mana bayani akan cewa dukkanin wanda zai wanke gawa ya zamto zai yi wannan aikin ne domin Allah madaukakin sarki jama'a an gane wannan ko na'am har ya kawo mana fadin Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan duk wanda yake fatan kyakkyawan haduwa da ubangijinsa to ya aikata aiki aiki nagari sannan kada ya cakuɗa bautar Allah da bautan wani a lokaci guda amma wannan zai tabbata ne ga mutumin da ainihin yake son ya haɗu da Allah lafiya amma wanda yake ɗan ta kife kaga ba shi da matsala shi kenan a nan duniya ko sai ya bi abin da zuciya suke so malin ya ce almasalatul hadiya wa salatun matsala ta talatin da ɗaya wa yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasila mustahabbi ne ga wanda yayi magawa wanka shi ma yayi wanka jama'a ina fata an gane wannan mustahabbi ne ga wanda yayi magawa wanka shi ma yayi wanka liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a inda ainihin wato yake cewa man ghasala mayyitan duk wanda ya wanke mamaci falyaghtasil to yayi wanka wa man hamalahu wanda kuma ya dauke shi akan makara har zuwa ainihin wato makabarta inda ka dauke shi akan makabarta ainihin wato akan makara falyatawadda shi kuma yayi alula wannan hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a ina fata an gane wannan to kenan anan muna fahimtar cewa yayin da mutum ya jibanci wanke wani mamaci zai mene zai yi wanka wanda ya jibanci daukansa akan makara shi kuma zai yi zai yi alula wa zahirul amri yufidul wujub malaki zahirin wannan hadisin yana nuna wajabci ne akan cewa dole ne mutum yi wannan wankan shi ma wancan dole ne yayi alula an gane wannan ko wa inna ma lam naqul bihi amma malin albani yace mu ba mu ce wankan wajibi bane li hadithaini saboda ga wasu hadisai guda biyu waɗanda ke nuna cewa lalle wankan nan ba wajibi bane kenan umarni ne na mene na mustahabbanci kenan an gane wannan ko al-awwal hadisi na farko قوله صلى الله عليه وسلم فدن منظر الله صلى الله عليه وسلم ليتي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه باكو دوان وانكا أكنكو إذن كن ما ممتشي وانكا نفت أنقاني باب وان وانكا أكنكو نواجبي إذن كن ما ممتشي وانكا فإن ميتكم ليس بنجس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce domin mataccan matattunku ma'ana gawar da kuka wanke ba najasa bace inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah ta fa hasbukum an taghsilu aydikum ya ishe ku kawai idan kuka wanke hannu idan kuka wanke hannu ma ya isa ina fata an gani ma'ana in kai wa gawa wanka ba matsala da ka fito ka wanke hannunka shikenan wankan mustahabbi ne kamar yadda kuma yin alola ga wanda ya dauke shi a makara shi ma menene mustahabbi ne jama'a ina fata an gane wannan shine hadisin farko da ainihin wato mala ya kawo mana a wannan babi ne الثاني حديث نبي قول ابن عمر رضي الله عنه فدن عبد الله بن عمر Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa kunna naghsilul mayyita mun kasance muna wanke mamaci faminna man yaghtasil a cikin mu akwai wanda in ya wanke mamacin zai wanka wa minna man la yaghtasil daga cikin mu kuma akwai wanda bai yin wanka jama'a ina fata an gane kenan aikin sahabbai ya nuna cewa lallai wannan umarni ba umarni bane na wajibi umarni ne na mustahabbanci idan mutum yayi mustahabbin Allah ta'ala zai bashi ladan wannan sunna din haka ne shi ma wancan idan yayi alula haka ne idan baka yi ba ka wanke hannunka kadai shikenan ba matsala shi ma yayi daidai ina fata an gane wannan na'am eh ita waccan alunan kawai ta ɗaukan makara ce ba wai ta yi mamaci shi sallah ba ne kuma idan mutum ya alunan allah ta'ala zai ba shi ladan wannan alula ne jama'a an gane wannan ko
kamar idan malam mutum zai yi wanka wanka ne zai yi na kwalliya ko ko wanka irin ta mawacin a'a ai in maka ce wanka kawai aka yi shiru to ana nufin wanka irin na janaba na wanka irin na tsarki na ba wanka irin na al'ada ba an gane wannan ko yawwa na'am a bawon niyyar da za ka yi kawai an ce ne ka yi wanka saboda haka kawai sai ka yi wankanka ka bai da muka sai dama niyya ba a faranta a baki sai ka samu malaman da suka sha bid'a suka koshi ne suke irin wannan cewa duk aikin ibada in za ka yi sai ka yi niyya to wajen wa ka samu wa ya sa ku wa ya faɗa ma
ana niyyar ne amma furta niyyar ina nan- ina nufin furta niyya a ce in za ka yi sallah a zai ka zo ka ce nawaitu fardu salati sala- salati zuhuri kaza kaza kaza in za ka yi da asar ma sai ka faɗa in za ka yi Allah ma sai ka faɗa ba ga wannan ko nau'i na takalluf ba wanda ya saka wannan niyya kam za ka yi niyyar cewa za ka aiwata da wannan ibada amma magana ka guduwa shi ka ce na yi niyyar yin kaza wannan ba wanda ya saka da yawa daga cikin malamai ma suna ganin cewa in ka matsa aka ci maka ba a faɗin niyya ba a faɗin niyya ka matsa sai ka faɗa to duk aikin da zaka yi musa shi ne Allah ba zai karɓa ba Allah ta'ala ya tsare mana imani الثانية والثلاثون مسألة ثلاثين دبيو ولا يشرع غسل الشهيد بقى شرعا تاوى بقى شرعا تابا شريعة أوانكي وندي شهادة في في الياكي an gani mutumin da ya mutu a filin yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah to ba a sharanta cewa a yi masa wanka ba an gane wannan ko qatilul ma'araka kaji mu wani sai ƙara bayyana maka ba banda waɗancan shahidan masu ciwon ciki masu yin kaza masu mutuwa a lokacin annoba banda su shi yasa ma ya ce baka qatilul ma'araka mutumin da aka kashe shi a wajen yaƙi ولو اتفق أنه كان جنبا kai ko da an yi itifakin cewa yana da janaba a jikinsa ko akwai janaba a jikinsa ko to ba za a ce a yi masa wanka saboda wannan janaban ba haka za a ji abin shi wa fi zalika hadith a cikin wannan magana da na faɗa akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-awwal hadisi na farko an jabirun عن جابر قال دك جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي منظم الله تيرا لأمينشن الله استبت أغريش ياتي ادفنوا ادفنوهم في دمائهم idan za ku birne waɗanda suka yi shahada a fagen yaƙi ku binne su a cikin jininansu a cikin jinin da aka kashe mutum a cikinsa za a binne shi ba za a ce a yi masa wanka a wanke masa jinin ba an gane wannan ko ya'ani yawma uhudin mai riwaya yana nufin ranar da aka yakin uhudu walam yaghsilhum ba a ba a musu wanka ba jama'a ina fata an gane ba a musu wanka ba wa fi riwayatin a wata riwayar faqala sai yace ana shahidun ala haula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne zan ba da shaida akan waɗannan mutanen da suka mutu a wannan fagen yaƙi a ran tashin alƙiyama lufuhum fi dima'ihim ku birne su a cikin jininsu fa innahu laysa jarihun yajrahu fi yujrahu fillah domin jama'a yadda al'amarin yake babu wani wanda za a ji ma ciwo jin ciwon nan ya zamto an ji masa ne saboda neman yardan Allah illa jaa wa jurhuhu yawm alqiyamati yudma ko yadmi sai an wayi gari ya zo ranar tashin alkiyama gaba ga Allah wannan ciwon nashi yana zuban jini kamar yanzu aka sare shi haka zai zo gaban Allah a ranar tashin alkiyama ciwon yana bubbugan jini yana bulbulo da jini launuhu launu dam launin abin da yake jinin da ke zuba kuma launi irin jinin da aka sare shi a lokacin a fagen yaƙi wa rihuhu rihul misk amma wannan ƙarni da jini yake yi ko to shi ba ƙarni yake ba ƙanshin wannan jinin yana yin ƙanshi ne irin na almiski Allahu akbar kaga shahidai sun ji daɗin su kenan shahidai waɗanda suka mutu akan sunna suka mutu akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba waɗanda suke mutuwa akan ainihin wato kare soye-soyen zukatansu ba da wanda zai mutu yana zagin sahabin annabi da wanda zai mutu yana zagin matar manzon Allah kuma a cewa ya shahada ta ina shahada ma haka take haka ake samun ta bagas a maho ba zai yiwu ba waɗanda su ne suke shahada a ainihin wato hanyar Allah madaukakin sarki wa fi riwayatin a wata riwayar ta daban la taghsiluhum manzon Allah ya ce kada ku yi musu wanka fa inna kulla fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yawm al-qiyama domin kowane ciwo daga cikin waɗannan ciwuka da ainihin aka jima shi wancan shahidi za a zo a ranar tashin alkiyama yana kulkulo da jini wanda wannan jini yana ƙanshin almiski walam yusalli alaihi ba a ma yi musu sallah ba eh in ka ji an zo an tara shahidi ana cewa a zo a yi sallah to kuma an samu matsala kenan ko kenan ba shahidin bane manzo Allah ya ce kada a yi musu sallah haka aka binne su za su je wajen Allah a wannan yanayi da wannan jini da wannan al'amari kuma Allah ta'ala ya riga ya karɓi wancan aiki da suka yi jama'a ina fata an gane wannan waɗannan masu tabbacin amma kai a yau ka zo ka tsarkake wani ka ci aiwa na ma shahidi ne haka kawai ba yaƙi aka yi ba komi ba ba kuma yaƙin da ke da sunan jihadi ɗauka addinin Allah ba ƙinar rikici ne kawai aka yi ka ce to aiwa na kuma shahidi ne to kaga wannan kana tsarkake wani gaba ga Allah kenan kane wa Allah ka tsalanda ina fata an gane don haka jama'a ba a yi wa Allah maɗaukacin sarki ka tsalandan a cikin ayyukansa da yake aiwatarwa jama'an fahimci wannan ko الثاني حديث نبي ديك دون تشابه ذا أي من وانكا با عن أبي برزة أنكرون حديث دق أبي برزة الأسلمي شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغز له النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي أسكن ونياكي ديتفي فأفاء الله عليه سي ألا مدوككين سركي ya bai wa ainihin wato sahabbai fai'i ma'ana aka kori waɗannan kafiran ba tare da an yakin ba ina fata an gane ko kuma fa'afa Allahu alaihi sai Allah ta'ala ya kora waɗannan kafirai suka tafi bayan an gama yakin ina fata an gane domin akwai alfai'u ita ce dukiyar da aka je ba a yaƙi ba aka same ta a fagen yaƙi ina fata an gane to wannan koran kafiran da guduwa da suka yi saboda jin tsoro shi ya kira alfai to fa afa Allahu alaihi sai Allah ta'ala ya bashi nasara ma'ana ya kore waɗannan kafirai suka tafi fa qala li ashabi sai yace wa sahabbansa hal tufqiduna min ahadin jama'a akwai wanda kuka rasa akwai wanda ba a ganshi ba qalu na'am sahabbai suka ce kwarai da gaske manzon Allah akwai waɗanda ba mu gansu ba akwai waɗanda muka rasa da yawa fulanan wa fulanan wa fulanan ce manzon Allah ba mu ga wani ba ba mu ga wani ba ba mu ga wani ba ba mu ga wani ba ma sun maƙala sannan manzon Allah ya ƙara cewa hal tufqiduna min ahadin jama'a shin kun rasa wani a fagen yakin nan da aka zo aka gwabza akwai wanda ba ku gan shi ba akwai wanda kuka rasa ƙalula bayan an gama duduwa gaba da aka ce mu rasa kowa manzon Allah mun ga kowa ƙala sai manzon Allah ce lakin ni ufqi li julaybiban Allahu akbar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayya sai dai ni ban ga julaibib ba na rasa julaibib ban gan shi ba ga mutane kowa da kowa ya dawo ba a gan shi a cikin gawa ba ba kuma a gan shi a cikin mutane ba ce ni na rasa julaibib ina yake fatlibuhu manzo Allah yace ku je ku nemo min shi fa talaba fil qatla sai aka je aka nemo shi ainihin wato a cikin waɗannan gawawwaki da aka je aka nemo shi aka gaishe a cikin waɗannan gawawwaki fawajaduhu ila jambi sab'atin qatalahu sai aka ganshi a cikin wasu mutane guda bakwai waɗanda ya kashe su gaba ɗayansu thumma qataluhu sannan su ma suka kashe shi kaji jarinta irin ta musulmi shi kaɗai kashe arna bakwai sai su ma suka samu dama a kansa suka kashe shi fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama sai aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fawaƙafa alaihi faƙal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kan gawan julaibibi ya ce ƙotala saba'atun sun maƙotaluhu ya kashe mutane bakwai qatala sab'atan thumma qataluhu ya kashe mutane bakwai sannan su ma suka kashe shi hadha minni wa ana minhu wannan julebi nawa ne ni ma nashi julebi masoyina ne ni ma masoyin shi ina fata an gane julebi nawa ne ni ma nashi ne shi da gari nake ni ma da gari shi nake hadha minni wa ana minhu qalaha marratayn aw thalathan manzo Allah ya faɗi wannan so biyu ko so uku yana ta cewa hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu thumma qala bi dhira'ihi hakadha fabasatahuma sai manzo Allah yayi haka da zira'in hannunsa daga cikin hannayensa zuwa ainihin wato gwiwan hannunan sai manzo Allah ya shimfida waɗannan hannaye haka thumma qala sanan yace fa wada'ahu ala sa'idayhi jabir yace sai aka daura julaybibi akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka daura shi akan nan sa'id shine nan ina fata an gane tsakanin hannu daga nan zuwa nan kafin a ƙara sa'ina nan shine as-sa'id sai aka daura shi akan ina as-sa'id kamar ka ce ya tallabe shi haka gaba ɗaya shi ya riƙe shi manzon Allah ya tallabe shi a kan hannunsa laisa lahu sarirun illa sa'idai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani makara da aka sa aka ɗauke shi abin da aka sa aka ɗauke shi kawai shi ne hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji hannun manzon Allah ne ya zai mishi mene makara julebibi kenan Allah ya ƙara mishi yadda ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fahfar lahu ku haƙa masa ƙabarinsa wa wudi'a fi ƙabari sai aka haƙa wannan ƙabari aka sanya julebibi a cikin ƙabarinsa walam yadhkur ghasla manzon Allah bai ammacewa ku yi masa wanka ba ina fata an gani kenan mutumin da ya mutu a fagen yaƙi ana yaƙi ana gumurzu to wannan mutumin jama'a shari'a musulunci ta ainihin wato yanke hukuncin cewa ba za a yi masa wanka ba a hakansa za a binne shi ba za a yi masa sallah ba ba za kuma a yi masa ainihin wato wanka ba gama an gane wannan aiko to kaga shi idan su kuma sallah ake musu kaga an samu matsala tun daga nan an saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shahada ta ƙarya ce kenan ko wata shahada kuda kenan ka san kuda akwai shahada amma shahada shi daban ne eh to wannan sai dai a ce shahada kuda الثالث سيدنا أبو أنا عبد الله بن الزبير أنكر أن حديثي عبد الله بن زبير بن عوام في قصة أحد a cikin kisan abin da ya faru a yakin Uhud wastishhadu Hanzala bin Abi Amir da kuma shahadar da Hanzala dan abi amir yayi a wannan yaki da aka yi na uhud qala abdullahi umar yake cewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna sahibakum taghsiluhu almala'ika wancan abokin naku ga ya can mala'iku ne masu ke masa wanka Allahu akbar wa ke masa wanka mala'iku ke masa wanka fas'alu fasa'a fas'alu sahibatihi a kenan fas'alu sahibatahu ku je ku tambayi matarsa me yasa naga mala'iku su ne masa wanka فقالت سيتشي خرج وهو جنب لما سمع الهائع هائع يا فتني الهالي yana da jarama a jikinsa mana sun kwanta irin kwanciya ta aure jima'i kenan sannan yaji an kada kuje na fita yaki ma'ana an zo ana shelantawa jama'a ku fito a tafi ku fito a tafi julemi bi sai ga kai oke wannan hanzala sai ga kai to yanzu shi ya tsaya yin wanka ana cewa hayya al jihad shi yana cin yana wanka ya ce a kawai sai sa kayansa ya ɗauko takobin sai ya wuce fagen yaƙi a gane wannan ko faƙaɗa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce li zalika ghassalatul mala'ika saboda haka ne ba ashe mala'iku suke masa wanka kenan ba manzon Allah bane ce ku wanke shi Allah ne da kansa daga saman sammai bakwai ya turo da mala'iku su yi wani wanka hanzala sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe sahabban nan in ana magana akan wasu manyan mutane ko wasu waliyai to ai ba a yi kaman su ba kuma ba za a yi ba har duniyan Allah ta nade gaba daya dan a cikin al'ummomi generations ba a taɓa yin mutane irinsu ba su kadai aka yi kuma sun yi sun wuce ina fata an gani yawwa eh wannan yake hiya sautin ladhi tufzau anhu wa tukhafu min shine sautin da ke firgita mutane da sautin kuma da ke tsoratar da mutane ma'ana lokacin da aka ana shelanta yaki kenan ina fata an gane wannan sahabbai suka ce bayan an gama wannan yaƙi na Uhud da manzon Allah ya ce an gama an yi masa wanka sahabbai suka ce sai muka je za mu ɗauke shi musan shakabarin sa wurin wuri wuri ne sahara jama'a jikin kuma dutse ne wannan yankin na Uhud babu wani ruwa a wannan yankin suka ce amma da muka je ɗaukar hanzala sai muka tada jikinsa gaba ɗaya yayi shakaf da ruwa wanda yake gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mala'iku sun masa wanka ina fata an gani Allah ta'ala ya datar da mu to jama'a kun ji kenan dukkan wanda ya mutu a fagen yaƙi ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba kuma za a rufe shi da wannan tufafin na jikinsa ba za a ce to shi kenan kuma a cire tufafin nasa a nemo wani kafani a sa masa ba a yi haka da wannan tufafin na jikinsa za a rufe shi idan tufafin jikinsa bai isa a rufe shi ba to shi ne sai a nemo ƙari ina fata an gane ƙari sai a ƙara masa a jikinsa yadda za a lullube shi in ƙarin ma bai samu ba shi kenan sai a nemi ciyawa kawai a zuba a samansa a mai da ƙasa a rufe kamar yadda zai zo a wannan babin da za mu shiga insha Allah ta'ala bi iznihi ta'ala fasali na goma sha ɗaya malaji takfinul mayyit yiwa mamaci likafani kenan likafani yaya girman likafani ya kamata ya zama kuma guda nawa ne ya kamata a sanya wa mace wanda ya mutu a fagen yaƙi yaya likafaninsa ya kamata ya zama idan aka waye gari kuma ya mutu gashi yan jikinsa kuma a waje sannan babu likafin da za a rufe shi sai ya zama wancin kuma da likafani shin a iya hada su a gwama su biyu a rufe su ko a iya gwama mutane uku a rufe su ko a iya gwama mutane hudu a sa dogon zanyi haka a lullube su gaba ɗayansu a yi wasu babban rami su duka a sa su za mu zo duk za mu je a cikin wannan babi insha Allah ta'ala an gane wannan ko al-mas'alatu thalitha wa thalathun mas'ala ta 33 wa ba'da al-faragh min ghasl al-mayyit bayan an gama wanke mamaci يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة يا زما واجبي أي مسا لكفن شيني أسنيا مسا تفاف دزاء للبيشي saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin haka cikin hadisin da muka karanta na wancan mutumi da ya mutu a wurin aikin haji wanda ya faɗo dabban ta take shi ya mutu ina fata an gane wannan manzo Allah ya ce ku wanke shi amma kada ku sanya masa mene kada ku sanya masa turare domin shi za ta tashi a ran tashar alkiyama yana mai talbiya daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yi irsiluhu wa kaffinuhu fi thawbayhi haka ne ko ku yi masa wanka sannan ku sanya ku yi masa likafani da waɗannan tufafi nashi guda biyu wanda ya harama aiki hajji da su da wannan kwarjalli da ake sawa ainihin wato a nan ƙugu da kuma wanda ake ratayawa a jikin kafaɗa mazu Allah ya ce a yi amfani da waɗannan tufafi ƙwaya biyu a yi masa mene a yi masa likafani da su jama'an gane wannan ko alhadith وقد تقدم بتمامه في الفصل الثالث wannan ya riga ya gabata a fasali na uku a faƙara ta dal malam ya yi bayani akan wannan jama'a ina fata an gane wannan الرابعة والثلاثون مسألة ثلاثين دهدو والكفن أو ثمنه من مال الميت ana son likafani da za a yi wa mamaci ko kuma kudin da za a sai likafanin ya zamto ya fito ne daga bangaren mamacin shi kansa kenan in so samu ne yanzu ka je ka siyo yadin ka fari kal ka zo ka ajiye a gida ka fada iyalinka cewa in na mutu a yi min likafani da wannan ƙila mu a nan ƙasa wasu ya ce shi kenan ya fara yau kansa fatan mutuwa ila wani ba cewa to shikenan gashi nan kullun kai zo kake ka mutu kai kaza kaza a rika aibata shi a haka haka ainihin wato magabata na kwari suke jama'a mutum sai so likafanin sa ya aji shi in na mutu a min likafani da wannan ko kuma da za a kaddara masa mutuwan bayan wani lokaci dan kankani da sai likafani sai a ce dama ya ta nuna min cewa zai mutu ya ta nuna min cewa zai mutu har da kafarinsa ije isiyo ashe mutuwan zai yi a shi ma bai san zai mutu a wannan lokacin ba ya dai kokari ne ya yi tanadi kawai kuma sai abin ya zamto ya dace da lokacin da ya siya an gane ko shi ne ma da ce wal kafan shi likafani aw samanuhu ko kuma kuɗin da za a sai likafanin min malil mayyit za a cire shi daga dukiyar shi mamaci in ma tun yana raye ya siya wa kansa in ma kuma ainihin wato ya zama za a ɗauka daga kuɗinsa ne a ji a siyo wannan likafani walau lam yakhlifu ghayrahu kai ko da bai bar komai a duniya ba sai wannan likafanin kadai ya bari a duniya to za a ɗauki wannan likafanin a je a ainihin wato rufe shi a yi masa sutura a rufe shi da shi لحديث خباب بن الأرد saboda hadithin khabbabu dan aratti Allah ya kara mu shadda qala khabbabu yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sabilillah mu dinnan mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hijira ce wanda muka yi domin neman yardan Allah domin ɗaukaka addinin Allah nabtaghi wajha Allah mun yi wannan hijira domin neman fuskar Allah domin neman yardan Allah maɗaukakin sarki fawajaba ajruna ala Allah sai kuma ladan ya tabbata a wajen Allah madaukakin sarki ina fata an gane Allah ya tabbatar ma da wannan lada faminna man mada lam ya'kul min ajrihi shay'a daga cikin mu akwai wanda ya mutu bai ci ladan sanan duniya na komi ba akwai wanda ya mutu bai taba cin ganiman yaki ba ina fata an gane shine abin da yake nufi anan faminna man mada daga cikin mu akwai wanda ya shuɗe akwai wanda ya mutu lam ya'kul min ajrihi shay'a bai ci komi ba daga ainihin cikin ladansa da ake samu ainihin wato a fagen yaki minhum mus'ab bin umayr daga cikin su kuwa akwai mus'abu dan umayrin Allah ya kara mushi yadda qutila yawma uhudin an kashe shi ne a ranan yaƙin Uhudu, falam yujad lahu shay'un gashi kuma bai bar komi a duniyan nan ba. Mus'ab dan Umair ya bar duniya bai bar komai ba, kuma bai damu ba. Don yanzu abin da muke samun matsala kenan, kamar ni a ce na mutum bar komai ba, yo kai ɗin me? Arzikin a hannunka yake, kai ke azurtawa? da arzikin ma Allah zai saka wa kowa kowa ya kudi Allah ta'ala ya ce da an yi barna mai yawa a bayan ƙasa dalilin da ya sa Allah ya kan ba wannan ya hana wannan yana yin wanne saboda a samu zaman lafiya a duniya haka Allah ya faɗa walau basat Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard da Allah zai sanya da Allah zai shimfida wa mutane arziki a duniya a ba kowa arziki Allah ce labagaw fil ard da an dinga yin barna a bayan ƙasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana saukar da wannan arziki ne da gwargwanin yadda ya so innahu bi ibadihi khabirun basir lalle Allah game da bayinsa mai ba da labari ne kuma mai ganin abin da suke aikatawa ne jama'a ina fata an gani na'am na'am
siyan da kafa limanin su rika bayar sadaka ke ba su da iya siyan kafa ne ana ajiyewa musamman ana zuwa a sadaka ya wani ya yi daidai da shari'a ba matsala wannan abin da ake nufi dai abin da aka fi so ake magana a nan in so samu ne kai ka sai da kafa ne ka aji ina fata an gane ka sai na ka aji in kuma ka mutu baka da shi misali sai zanto akwai kungiyoyin musulmai da kan sayi kafarin su aji wanda zarar an ce an yi rasuwa a gidan wani sai a je a yanka a je a gwado mutum a zo a yanka a je a kai wannan kuma fa biha wani amat abu ne mai kyau mun karanta a baya duk wanda ya sanya wa mamaci likafani ko ya sayan masa ko ya saya masa likafanin to Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan kaman mutumin da ya gina gida mai kyau ya sa duk komai da komai ya ce wa wannan mutumin malam zo ka dinga zama a gidan nan har zuwa ran tashar kiyama Allah ta'ala zai ta rubuta mishi wannan ladan kamar yadda muka karanta hadisin jiya an gane wannan ko saboda ka ba laifi bane in mutum ya mutu ko wani yayansa ko kanin sai ci a ni zan sai likafa ne ba matsala wannan babu damuwa amma sai dai kamar yadda muka sani jama'a likafa ne ana sa shi ne fari da farin tufafi ake ba ruwan ƙasa ba domin mafi yawa mai ruwan ƙasa ake ba da fari ake yi ba in za ka al'amarin da kyau in ka jojo masu yadda kafanin ma za ga wani riski siyarwa
akwai farin akwai mai akwai fari akwai mai ruwan ruwan ƙasa ƙasa ko kuma a ce milk kano ko to milk kano duk ba kusan kalan ruwan ƙasa bai ne ka ganshi wannan yadin amma fari ake so a samu kal jama'a ina fata an gani fari kal ake son a samu da aka so samu ne a sami fari wanda yake mai kyau ainihin wato wanda za a yi mutum da kafani da shi jama'a an fahimci wannan ko? na sai ma ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin a wata riwayar walam yatruk illa namira bai bar komi ba sai wani kwarjalle guda daya bai bar komai a duniya ba sai dan mayafinsa da yake da ba musab dan umayr domin akan ce namira shine dukkanin wani ainihin wato zani wanda ke zane-zane a jikinsa shine na mira to bai bar komai ba sai wannan zani mai zane-zane فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه shi ma wannan zanin da ya bari idan muka jawo aka rufe fuskansa sai kafarsa ta bayyana idan muka jawo muka rufe kafarsa sai fuskarsa kuma ta bayyana wa idza wada'naha ala rijlaihi kharaja ra'su idan ko muka yaka sai kansa kuma ya bayyana ya fito idan muka ja can sai kai ya fito in muka ja can kuma sai kafa ta bayyana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya tsira da abincin Allah ya tabbata gare shi yace da'uha mimma yali ra'sahu ku sanya wannan tufafin nashi daga daga kansa ina fata an gane mana a sa a rufe kansa shine ma yali ra'sahu wa fi riwayatin ghattu biha ra'sahu a wata riwayar ku rufe kansa da wannan tufafi din waj'alu ala rijlaihi al-ibkhir ku sanya wata ciyawa da ake kiranta da suna ibkhir ku rufe masa kafafuwansa sai ku mai da ƙasa ku rufe ina fata an gane wa minna khabbab ya shiga bane cewa daga cikin mu man ayna'at lahu thamaratuhu akwai wanda ƴaƴan itatuwansa sun nuna ma'ana ya samu riba mai yawa ga samun rahama ga samun nasara ga samun dukiyar ganima daga cikinmu fahuwa ya hadubuha ga shi nan yana jin daɗinsa yana fantamawansa a cikinta wadan dukiyar tashi ai ya ji taniha ma'ana ga shi nan yana tsinkar wannan 'ya'yan itatuwa ma'ana yana cin gajiyar abin da ya samu na ainihin wato dukiya a cikinmu jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ka datar da mu ka yi mana lukufi na alkhairi ka sa mu cika da imani insha Allah ta'ala za mu takaita a nan in mun zo a darasin mu na gaba sai mu tashi a matsala ta talatin da ainihin biyar kenan wa yanbaghi an yakuna al-kafnu طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه an gane wannan ko insha Allah ta'ala mun sai mu tashi akan wancan abin da muka karanta daidai ubangiji ta'ala ya sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته